أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai ka kunna volume din wancan godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama. wannan yammaci yammaci ne mai albarka a inda za mu tunasar da kanmu game da wasu ayoyi da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan faɗakarwa ce da ta biyo bayan aure da aka ɗaura na wasu ma'aurata guda biyu waɗanda muke fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa musu albarka a cikin zaman aurensu da kuma rayuwarsu ta addini baki ɗaya. Wanda bai samu damar haka ga shi ba muna roƙon Allah ya ba shi dama. Wanda kuma yake da ɗa bai samu damar sama mishi aure ba shi ma Allah ya ba shi damar haka din. Jama'ar musulmi abin da kada ake wa'azantar da musulmi da shi shine alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya alkur'ani take cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba a cikin wannan aya Allah ya kiraye mutane baki ɗaya ya ce da su ya ku mutane ku ainihin wato ji tsoron Allah wanda ya halicci asalin halitta daga annabi Adam da ya halicci Adam ɗin kuma sai ya halitta mishi matar shi daga jikin shi to na kawo mana wannan aya ne don in tunasar da mu wannan aya ita ce aya alkur'ani wadda ta ba da tarihin aure na farko auren farko da aka fare a cikin wannan rayuwa tun daga kan babanmu da mahaifiyarmu ita hawa'u shine auren adamu da hawa'u din wannan aure ne wanda allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu shi a cikin aljanna adamu ya ɗauki abin da ya sauƙaƙa gare shi na daga cikin kayan aljanna wanda mallakar shi ne ya bata a matsayin sadaki to sai Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi wato duk sadda kake da bukata a wurin wani kakan cewa na don Allah kai mini kaza to Allah ya ce ku ji tsoron shi Allah din sannan ku kiyayi yanke zumunci wato Allah yana jan kunnen mutane kada su yanke zumunci domin zumunci wajibi ne a sadar tsakanin duk wanda dangantaka ta hada dangantaka tana haduwa ta aure dangantaka tana haɗuwa ta haihuwa dangantaka tana haɗuwa ta addini to Allah maɗaukakin sarki yana kira ne a nan dangane da dangantaka wadda ta shafi ta jini musamman wadda asalin dangantaka jini aure ne yake haifar da ita domin sai an yi aure tsakanin namiji da mace sannan suke haihuwa daga wannan haihuwa abin da ke biyo baya shine sai wata haihuwar ta sake biyo baya sai zan tsakanin ɗa na farko da na biyu da waɗanda za su biyo bayan su dangantaka ta haɗa su saboda sun kwanta mahaifa guda haramun ne a yanke zumunci a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce allah maɗaukakin sarki yana cewa sunan arrahimu wato mahaifa yana da dangantaka da sunan a ainihin wato arrahimu allah maɗaukakin sarki mai rahama don haka Allah ya ce duk wanda ya yanke zumunta sai Allah yanke shi daga rahama don haka ‘yan uwa masu saurare in ka san akwai wani ɗan uwa naka wanda ka yanke zumunci to ka tuba ga Allah ka je ka sadar da zumunci idan na zan aurar da ‘yata in ka zo biki wannan ba shi ne asalin zumunci ba zumunci ne amma ba shi ne asalin zumunci ba asalin zumunci shine ka je ka ziyarci mutum ka je ka gaishe shi ka je ka sadar da zumunci babu biki babu suna babu mutuwa haka siddan baka sa rai ya taimake ka da komai sai ka ce ka zo ka gaishe shi ne ka sadar da zumunci asalin wanda diye irin wannan Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna ina fatar an gane saboda haka a ringa ɗiban yara da aka haife su ana zuwa ana kai su wurin baffanninsu da gwaggwanninsu ana sada su da 'ya'yan baffanni da 'ya'yan gwaggwanni don su san juna su rinka sadar da zumunci a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku rinka bibiyar nasabarku don ku gano danginku don ku sadar da zumunci ma'anar wannan duk inda ka ga wani ya zo wurin mahaifiyarka ko wurin mahaifinka zauna ka binciki mahaifinka ko mahaifiyarka yaya muke da wane ne sai ka gano cewa ai da shi wannan mai zuwa yana gaishe ta da ita yan mazazar suke ko uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uwa ɗaya suke ko kaza kaza kaza sai ka ce to yanzu wannan dangi ne to kai kuma sai kai kokarin ka kai mai ziyara ka ɗibi 'ya'yanka da matan shi ka kai ya ɗibo shi kenan sai a sadar da zumunci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo cikin sahihu muslim ya sake bayyana cewa ranar alkiyama za a aje musulmi a daidai bakin gabar jahannama wadda wannan gaba gadar da ke tsakaninta zuwa aljanna ita ce ake kira siradi siradi kuma gada ce siririya wadda an ce fadin wannan gada bai kai silin gashi na kan dan adam ba to wutar jahannama ce a ƙasa ita ce ramin sannan ƙarshen wannan abin nan ne a wurin aljanna ce a wurin to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin shi sai yake cewa idan aka aje mutum a nan gaba siradi dan ya tsallaka siradi ya shiga aljanna idan ya taba sadad idan ya taba yanke zumunci kafar shi za ta zame ya afka cikin wuta idan ya taba cin amana kafar shi za ta zame ya afka cikin wuta ma'ana da zumunta da amana su za a aje dama da hagu ga duk wanda zai tsallaka siradi wanda zan ya taba yin wani abu na cin amana ba zai shiga aljanna ba wanda duk ya taba samun kanshi a halin yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba da haka yan uwa masu saurare mu ji tsoron Allah mu sadar da zumunci zumunci yana da matukar girma kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya kuke gama juna da shi ka ce wani dan Allah kai min kaza wance ki min kaza ka bar kaza dan Allah kai kaza dan Allah Allah ya ce haka nan zumunta ma ku yi taka tsantsan inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah mai kula ne akan ku duk abin da mutum yake Allah madaukakin sarki ya sa ido gabobinka ne suke na bayyane Allah yana sane gabobinka ne suke na sirrance Allah madaukakin sarki yana sane abin da bakinka ke faɗi Allah yana sane ina kafarka take takawa ina hannunka ya ɗauka ya dafa Allah maɗaukakin sarki yana sane da waɗannan abubuwan to saboda yadda muke da ƙurewar lokaci gaskiya saboda Allah ni ma zan yi ƙoƙarin takura wa'azin nawa ƙwarai da gaske abin da nake nufi da takurawa shine ba zan tsaya ta kwararo wasu nassoshi na hadisai ko kuma wasu ayoyi ba sai dai zan zan ba mu general overview wato jimillar menene ainihin naso in yi wa'azi akai a ƙashin gaskiya so da dama an saba in an taru wa'azi irin wannan wanda ake yi bayan an yi sha'anin aure akan yi wa'azi akan yadda mace za ta kula da haƙoƙin miji da yadda miji zai kula da haƙoƙin mata da makamantansu wallahi wannan wa'azi ne wanda ya dace kwarai da gaske domin matarka wajibi ne ka san haƙoƙin da Allah ya ɗora a kanka ka kula da su mijinki wajibi ne ki san haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan don ki kula da su amma ni a yau wa'azin nawa na so in ba da ƙarfi ne akan wata mas'ala mai muhimmanci wadda al-Imam bukhari ya kulla mata babu yace babu mau'izatin rajul ibnatahu li hali zawjiha yace idan ka aurar da yarka tana gidan miji ka rinka samun lokaci zuwa lokaci kana kai ziyara a matsayinka na uba ka je ka rinka zaunar da yarka ka ne mata nasiha akan wannan mas'alar na so in yi mana wa'azi a kai ma'ana kana da ɗa ya yi aure sai ka rinka zuwa lokaci zuwa lokaci kana kai ziyara gidan auren domin ka rinka jin yaya rayuwar shi take shi da matar shi kina da ya da kika aurar da ita daga lokaci zuwa lokaci ba wai za ki rinka zuwa ba ne kina karɓo returns kina zuwa kina ga yaya zubin adashi hannu nawa kika su ba yaya kwanuka guda nawa aka kawo miki dozin nawa suka karu yaya yanzu mashin na a caba guda nawa kike da shi yaya kaza yaya kaza a'a abin da shari'ar musulunci take cewa shine a matsayinki na uwa da kika aurar ko a matsayinki na babbar yaya da kika aurar da kanwarki ko kika aurar da yar amana ko ka rike dan amana ka aurar ko a matsayinka na babban wa da kai wa kanin ka aure so ake yi ki rinka zuwa ko ka rinka zuwa kana zama da matar da mijin ko da su gaba daya kana bincika su wannan sunna ce ta annabawa da manzanni alaihi musallatu wassalam sunna ce ta salihan bayan Allah tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa amma bari in ɗauko mana sama kacokam annabi Ibrahim wanda aka fi sani da abul anbiya al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisin shi sahihi a cikin littafin shi as-sahih gashi gaba gare ni yace annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya shiga wani gari daga cikin garuruka da yake kan hanya zai ainihin yi gudun hijira da shi da matar shi mai suna saratu sai suka shiga wannan gari da magariba ashe shi sarkin garin fasiki ne wanda yake sa ana ɗibo mata ana zina da su da daddare an rage abin nan sai labari ya je gare shi cewa ranka ya daɗe wani bako mai suna Ibrahim ya zo da wata mace garin nan wadda duk matan garin nan ba su kai ta kyau ba sai sarki ya ce to me ake jira aje a zo da ita da aka je aka zo mishi da ita aka ce sa'ad da aka tafi za a kamo ta sai da ta laɓaɓa ta magana da mijinta annabi Ibrahim shi ma ya magana da ita ya ce to kin ga fa sun tambaye ni cewa wadda zumunci ne tsakanin ni da ke na ce musu ke yar uwata ce to abin da nake so ki tabbatar musu da haka don kasu karyata mu sai ta ce an gama da aka je sai aka tambaye ta ke me ya haɗa ki da wannan mutum sai ta ce ai dan uwana ne domin a lokacin duk duniya su kadai suke musulunci don haka yan uwan juna ne wannan ya nuna ko ka ce wa matarka yar uwarka ce ba laifi kai ba don yar uwarka ce a cikin addinin Allah musulma ce kai musulmi ne to haka al'amari ya kasance tsakanin annabi Ibrahim da matar shi da aka ɗauke ta aka kai ta wurin wannan jabberin sarki sai ta ga ya fara kintsawa zai tashi zai zina da ita aka ce sai ta tashi sai ce alwala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nan da nan da yin alwala sai ta tashi ce sallah raka'a biyu da ta idar da sallah sai ta ɗaga hannu ya Allah saboda imani da ne da kai ya Allah na imani da manzonka Ibrahim sannan na tsara farjina tun da nake wani namiji bai taba zina da ni ba ya Allah karka ba da dama ga wannan kafiri ya keta mini mutunci wannan addu'a ta yi amma me ya faru sai wannan sarki ya faɗi yana shure-shure ya suma sai kuma ta firgita tsoro irin na mata sai ta ce ya Allah daga ni sai shi a ɗaka kuma in ya mutu sai a ce ni na kashe shi ya Allah ka sau shi sai Allah ya sake shi kun ga wannan mata saliha ce baiwar Allah ce ku ji abin da ta roki Allah da shi cewa ta ya Allah saboda imani da ne da kai na imani da manzonka Ibrahim na tsara farji na tun da nake wani namiji bai taba saduwa da ni ba ashe kamar yadda ake roƙon Allah saboda imani da Allah da imani da manzannin Allah ana roƙon Allah saboda rashin aikata sabon Allah shi ma mukami ne ya isa ka roƙi Allah Allah ya tsare ka daga sharri ko ya kawo maka wani alheri bata taɓa yin zina ba tun da take mijinta kaɗai ya santa wannan aiki ne na alheri shine wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa mutumin da ya ji tsoron matsayin ubangijin shi Allah zai tsaye da kai ranar alkiyama gaba da gaba babu tafinta babu mai fassara Allah ya ce wanda ya ji tsoron wannan matsayi ko wanda ya ji tsoron Allah ya girmama daraja Allah ya dubi mutuncin Allah bai saba wa Allah ba bai saka wa ran shi son zuciya ba to aljanna ce makomashi da ta roki Allah sai Allah ya karba mata da wannan mutum ya farfado sai ta ga bayan ya watsake kuma yana sake kintsawa zai sake afka mata annabi ya ce sai ta sake alwala ta sake sallah raka'a biyu ta sake addu'a ya Allah imani da kai da imani da annabinka da tsare farjina ban taba lalata da wani namiji ba Allah karka bar wannan kafiri ya keta min mutunci nan ya sake faduwa yana birgima annabi ya ce sai da suka yi haka so uku sai ya ce ai wannan aljana ce aka kawo mishi sai kira yaran shi ya ce ai ku aljana kuka kawo ya ba ku kawo dan adam ba don haka sai ya ɗauki baiwa mai suna hajaru sai bata wadda hausa ke cewa hajara shikenan sai ta taso kewar wannan baiwa sai ta zo wurin mai gidanta annabi ibrahim ta ce ya kai ibrahim kaga allah ya wulakanta wannan kafiri bai samu biyan bukatar shi a kaina ba sannan kuma ga baiwa ya bamu to a wannan lokacin ita bata taba haihuwa ba sarratu kuma kishi bai kama ta ba sai ta ce wa mijinta annabi ibrahim ina ma wannan baiwa da kamai da ita sadaka kamai da ita kwarkwara mai yiwa ta hanyar ta sai allah ya taimake mu mu samu ɗa annabi ibrahim ya karbi shawarar ta sai mai da wannan baiwa ta zama sadaka ya rinka ainihin saduwa da ita Allah cikin ikon shi sai wannan baiwa sai ta dauki ciki da ta dauki ciki kuma sai uwar gida ta fara fushi to yanzu an zo za a karbe min gida ta fara fusace fusace tana yadda magana tana abubuwa haka annabi ibrahim hankalin shi ya tashi sai Allah ya umarce shi ya dauke wannan baiwa ya je ya kai ta can wani kungurmin daji ya aje ta a daidai wannan lokaci ta haifi da an sa mishi Ismail annabi Ibrahim ya ɗauke ta ita wannan baiwa mai suna Hajar da ɗanta Ismail da gora cike da ruwa da jaka cike da dabino ya je ƙungurmin daji ya ajiye ta da ya je ya ajiye ta a ƙungurmin daji sai ya ce bari ya juya da ya juya ta kiran duniya bai amsa ba ya ibrahim ya ibrahim bai amsa ba sai ana uku sai ta ce ya ibrahim Allah ne ya ce ka kawo ni nan ni da ɗana ka aje ni a ƙungurmin daji ba gida gaba ba gida baya annabi ibrahim sai waigo ya ce haka abin yake Allah ne ya ce in kawo ki sai ta ce na yarda da Allah Allah ba zai cutar da ni ba yi tafiyarka haka wannan baiwa Allah ta zauna a ƙungurmin daji ba gida gaba ba gida baya ba rijiya ba famfo ba wutar lantarki ba gini ba rumfa ba bukka a gindin bishiya kawai ya ajiye ta ya sa kai ya tafiye shi a kwana a tashi wasu jama'a daga ƙasar yaman sun taho za su tafi kasuwanci zuwa ƙasar sham sai suka hangi tsuntsaye na yawo a sama sai suka gane cewa duk inda ka ga tsuntsu na yawo a sama to ƙasa akwai ruwa ashe matsala ce ta faru dabinanta ya ƙare ruwa ya ƙare ta rasa abin da za ta bai wa yaro da yake shan nono sai ta samu kanta a halin kunci kuncin kuwa shine ga yaro na jin kishi yaro yana jin yunwa babu nono saboda babu dabino da take ci babu ruwa da take sha shine ta aje wannan yaro a jikin wannan bishiya ta hau wani dutse mai suna safa ta hangi gabas da yamma kudu da arewa ko ta ga motsin mutum ta nemi agaji ya kawo mata ruwa ko abinci bata gani ba ta sako daga kan wannan dutse ta sheko da gudu ta kai har sai da ta je wani dutse mai suna marwa sai da ta kai ta komo ta kai ta komo har zuwa cikon na bakwai akan marwa tana cikon na bakwai da ta hango inda ɗanta yake sai ta ga wata halitta mai cike da fuka-fukai kuma tsuguna jikin ɗanta sai ta sheko da gudu ta zo wannan guri tana zuwa sai ainihin ta ga wannan halitta ta bata sai ta ga ruwa yana bulbulowa shine sai ta sa ice tana haka tana zam zam zam zam ai ma'ana bubbugo bubbugo bubbugo bubbugo sai wannan ruwa ya taru shine ya zama ruwan zamzam ta sa duwatsu sai ta kewaye sai zama kamar gulbi karami haka wannan ruwa shi take ɗiba take sha wannan ruwa shi take ba ɗanta dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'u zamzam ta'amu ta'umin ma'u zamzam ruwa ne amma kuma abinci ne ga duk wanda ya ɗibe shi ya sha ma'ana zai samu ƙarfi kamar wanda ake kwanci asibiti ake mai ƙarin ruwa ruwa ake ƙara mai amma a cikin ruwan akwai sinadarai da ke kawo ƙoshi na ciki haka ruwan zamzam yake wannan baiwar Allah haka ta zauna a irin wannan hali da ta zauna a irin wannan hali shine waɗannan mutane suka zo suka ganta sun zo wucewa kasuwanci da suka zo za su ɗibi ruwa sai ta ce a'a ruwa nawa ne baiwar Allah ba za ki bari mu ɗiba ba ta ce a ai ta yi wahala a kan shi dan nan ne malamai suka ce idan mutum ya kawo famfo ya ajiye yana da yanci ya kulla kanshi yana da yanci ya siyar ya halatta idan mutum ya haƙa rijiya ya halatta ya siyar da ruwanta amma kawai ka je ka tsaya a bakin kogi ko gulbi Allah ya tara ruwa ka ce ba wanda zai ɗiba sai ya biya kuɗi wannan baka da dalili dan ba wata wahala da kai saboda haka baiwar Allah suka ɗibi abinci su bata ita kuma sai ta ɗibi ruwan zamzam ta basu nan da nan sai gari ya haɗu shine garin makka da muka sani a yanzu baiwar Allah nan yaron ta ya zama saurayi sai suka ɗauki ya suka bashi a daidai wannan lokaci Ismail ya yi aure sai mahaifiyar shi ta rasu mai suna Hajar ta rasu sai dattijo annabi Ibrahim ya tuno ya yi wata ajiya a wurin Allah bare ya waiwaye ajiyar ya take yanzu sai dawo sai ya samu gari ya fara haɗuwa sai ya tambaya ina wata mace mai suna hajar aka ce ta rasu ina ɗanta aka ce ga gidan ɗan ya yi aure aka ce e sai ya sallama da ya sallama sai ainihin matar ɗa ta fito ke ce matar ismail sai ta ce e yaya rayuwa sai ta ce akwai wahala me kuke ci ta ce wuya ya ce to Allah ya kiyaye idan mijinki ya zo ki ce canza ƙyauren ƙofar shi Ismail na dawowa sai ya ce mun yi bako gidan nan tace eh wani dattijo mai gemu mai furfura ya zo gashi gashi yace babana ne ya bar sako sai tace eh wani sako a a kaji kaji tambayoyin da ya min ga amsar da na bashi ya bar sakon cewa in ce ka canza kyauran kofar ka sai ce to ke ce kyauran kofar baki da rufin asiri dan haka tafi na sake ki sai sake ta da yake mai hali ne na gari sai suka ba sake bashi ya bayan kwana biyu sai ibrahim ya sake dawa alaihi salatu wassalam sai ya bincika ina mata e ɗana aka ce gata yanzu ke ce mata ismail ta ce e yaya rayuwa ta ce alhamdulillahi me kuke ci ta ce muna cin nama mijinta mafarauci ne me kuke sha ta ce muna shan ruwan zamzam annabi ibrahim ya ɗaga hannu ya roƙi allah allah